بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis biyu ga watan safar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري malam yana mana bayani akan gaba na biyar da ke bayyana ƙaryen 'yan shi'a da cewa sayyidina mu'awiya ya rika zagin aliyu kuma dai yana sawa ana zagin shi inda malam ya ce wannan ba daidai ba ne ta fasako da yawa domin sayyidina mu'awiya ya rungume 'ya'ya da jikoki na sayyidina ali yana kyautata masu yana masu kyauta yana masu alheri da mutunta su wanda bayan ba ka ya rike iyalanka a haka wannan ne za a ce yana zaginka kuma yana sawa ma a zage ka mutumin da rashin ƙauna ya kama zuciyan shi dangane da kai har wannan ya sa ya fito fili yana bayyana ɓatanci a kanka to ai wannan babu kuma abin da zai zuye maka kuma a keɓe kun gano wannan na girmamawa ka yadda da girmamawa ne sai dai kawai irin halin yau in ya baka bayan hannu kai ma ka bashi ina fatan mun gane amma su mu'awiya ba sa jin tsoron kowa wannan ba daidai ne a ce wai ɗazi ya faɗa da mahaifinsa yanzu ya kyautata masa ba haka ba ne bai zage shi ko da suke faɗan shi mu'awiya yana kallon aliyu a matsayin wanda ya kuskure ne aliyu yana kallon mu'awiya a matsayin wanda ya kuskure ne har suka gama faɗan ba wanda yake kallon wani akan ɗan son zuciya ko ɓatacce ko kuma ya ma aikata zunubin da ya kamata a waye gari an ya faɗa da shi allah ya sa mu dace za mu zo mu tattauna wannan matsalan cikin karatattuka yasa wannan littafin da na sa kuku siya wanda yake su'al wa jawab din nan ya sunan shi aqaid shi'a al-isna shari'a su'alun wa jawab kowa ya kokari ya mallaki abin shi ka aje shi gam ya kusan a ɗauko shi a karanta shi kuna fahimtar wannan kuma ku siya tun yanzu in ba haka ba ko sanda muka barke karatun shi kama haka to za ka neme shi kuma ka rasa shi don so nike yi in allah maɗaukin sarki ya sa nan da 'yan kwanuka kaɗan mun gama karatu wannan littafin to kawai shi za mu ɗora a ƙa'idu shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab yana da daɗin karatu littafin duk wanta ɓargaza da shigantakan 'yan shi'a ko za ka ji ƙararar gashi da littafin da shafi da komi Allah ya tsare mana imaninmu. Wada khala marratan alhassan ala mu'awiyata faƙala lahu, wata rana Hassan ne ya kai ziyara ma mu'awiya yana shiga sai ya ce da shi marhaban wa ahalan bibni rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mara balale da wannan ɗa na manzan Allah wa amara lahu bi thalathan mi'ati alfin nan take ma'awa ya ce a ba shi dinari dubu ɗari uku shi ne ajiya muka ce 15 biliyan kenan miliyan dubu goma sha biyar mun gano wannan da kyau ko miliyan ɗaya ɗaya so dubu to so sha biyar kuma kuɗi ne ba 'yan ƙanana ba in aka ba da wannan kuɗin duk matan jihar kaduna sai a aurar da su inda wannan ɗan kantan da ake masu ne na katako kowa za a yi mata allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ma ce karanta albidaya wani haya na ibn kasir a mujalladi na takwas shafi na 140 malai ce wa haza mimma ya kafa bi kazbi madda an rafide kun ga waɗannan bayanai da suka gabata to suna nuni da cewa kai tsaye wannan ɗan shiya abin da yake faɗi ƙarya yake yi na cewa mu'awiya na zagin ali kuma yana sawa a zage shi wannan bayanan da muka gabatar na bayyana ƙaryen shi a fili fi haƙƙi mu'awiya ƙaryarayen da ya ɗibo ya kawo su dangane da haƙƙin mu'awiya min hamlihin nasa ala sabbi ali wai yana sa mutane suna zagin ali wannan ƙarya ne is domin kaifa ya hasulu haza ma'ama bainahu wa baina auladihi min hazil ulfat wal mawadda ta ya za a ce kalli irin wannan so da wannan haɗuwa da gamsuwa da juna da ke tsakanin mu'awiya da yayan sayyidina ali kuma a ce wai akwai wannan matsalan na faruwa wannan ba gaskiya ba ne walihtifa'i wa takrim da kuma irin yadda suke yawan haɗuwa da juna zauna su fahimci juna da girmama junan da ke tsakaninsu ta yaya za a ce yana zagan masu mahaifi kuma a ce wasu suna da irin wannan kyakkyawan fahimta da shi wannan hankali ba zai yarda da haka ba shi sa duk waɗannan alheran mu'awiya da wannan zumuncin da ke tsakanin shi da ahalul baiti duk yan shiya sai suka kwashe sai suka ɓoye to abin da ya zama wajibi gare ku shine ku ɗauko ku karanta ma mutane Allah ya sa mu dace in ga ɗan shiya ko ƴar shiya tana cewa ta je ta alim ƙaryan banza ne ta tsunayin iska da ƙarere kawai ka zauna ka gaya mata ba za a gaya mata abin da yake addini za ta bauta ma Allah ba saboda in an karantar da su addini mai kyau ko gobe da jibi ba za a same sun je wannan shirman ba Allah shi kyauta. Wabi haza to da wannan ne ya zaharul haƙa fi hazil mas'ala. Wannan gaskiyan ta bayyana ƙarara a cikin wannan mas'ala wata jallal haƙiƙa kuma al'amarin da yake tabbas ya fito sarari falillah alhamdu ala ni'amihi godiya ta tabbata ga Allah a bisa ni'imomin shi wa tawfiqihi da kuma gamdakatar ɗin da ya mana na hanyar nan fahimtar gaskiya da kuma yada ta da tabbatar da ita da yakan ƙarya da rushe ta Allah ya sa mu dace to bayan da malai ya kare wancan to ga wani sabon faifai to kun ga wannan ƙaryan da yan sha suka ɗauko suka danganta ma mu'awiya ko to yanzu an karantar da ke indi irin wannan ƙaryan ne duk sahabin da suka yi ma ɗauko wannan raddin da aka yi wajen warware na mu'awiya kai raddin wancan ma da shi kun gane ba wai in suka yi wannan karya kuma sai ka rugo da gudu to me za a ce ba ai an karantar da kai abin da za ka ce ai kuna ganewa ai an karantar da kai me za ka ce ko ba za su daina wannan cece kucen na karere ba fa ilal abad saboda wannan shine addinin in za ka daina sallah ko to za su daina zagin sahabbai su ma in ko ka yanke shawara ba za ka daina sallah ba ko to su ma sun yanke shawaran ba za su daina zagin sahabbai ba to kucin da haka ne a bayyana ma al'umma hakikanin gaskiyan al'amari ya zama wajibi kowa irin level da ya samu kanshi ko haka zai in kai dan makaranta ne kana boarding school yi wannan kana polytechnic yi kana jami'a kana fc tara abokanka an gama tutorial sai kuma ka biya masu koda layi uku ne masu bayani a hankali hankali kana isar da sakon kan ka ce kobo sakon zai je inda baka zace shi ba Allah ya tsare mana imaninmu. Na gaba mala ya ce, Za'amun rafidiyyi anna sahabata ghayyaro hatta fi salati war raddu alaihi. Wannan ɗan shi'a bai tsaya nan ba fa, sai da ya ƙara wulwulo wani sharrin yake cewa wai sahabbai sun canza komi. Abin da annabi ya gina duk sun ɓata, ya ce kai har sallah ma sun canza. Wai sahabbai sun canza komi har sallah. in sun canza to ta yaya addinin ya zo mashi shi mai faɗin wannan ƙaddar sun canza ta yaya addinin ya zo mashi wannan cewa sun canza wannan ba gaskiya ba ne ba abin da suka canza ba su ɓata komi ba bayan allah nan alheri suka zo da shi allah ya ƙara yarda da su ƙalar rafidiyu ɗan shi'a ya ce a shafi na 130 na littafin sun mahata date tata unwan ya kafa babi ne matashiyan zance ce a sahabatu ghayyaro hatta fi sala sahabbai sun canza komi sun bada komi ce kaga har sallah ma har sallah ba su bari ba da ake yi kullun kullun kullun wai sai da suka ba suka la'anta ta da shaidan shi ba qala anasun yace dalilin shi shine anas yace munu malikin ما عرفت شيئا مما كان على أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace hakikanin gaskiya babu wani abin da na sani tun daga zamanin annabi mithlas sala kun gano wannan kaman sallah ma komi da muka sani zamanin annabi har sallah yanzu ba daidai ake yin shi ba qala alaysa dayyatun ma dayyatun fiha yake cewa shin ba kun tozarta duk abin da ake a cikin sallan ya tozarta ba anas ne ke faɗin wannan magana to sai ya ce wannan yana daga cikin abin da ke bayyana cewa sahabbai sun ɓata komi kuma su da kan suka shaidar wa ƙala zuhuri zuhuri ya ce da khaltu ala anas bin malikin na shiga wajen anas ɗan malik bi dimashq a garin dimashq wa huwa ya biki na tarar da shi na ta rusa kuka fa qult ne ce ma yu biki kai ko me yasa ka kuka fa qala ce ma la a'rifu shay'an ni ban gane kan komi ba mimma adaraktu mimma adaraktu cikin abin da na riska yanzu illa hadhihi sala wannan sallah ne kawai mutane suke amma duk abin da muka sani na addini an lalata an canza shi wa qad duyi'at ita kan da sallan gata na an tozata ta kenan an canza komi kenan da suka ga waɗannan abubuwan guda biyun ya kawo maka sai ce waɗannan asare duk suna cikin bukhari kuma ga sabon da kansu ne suka ce sun canza komi har sallah ma yan tsakanin da allah su suka canza inda sun canza anas a same shi yana kuka to ban fara raddi ba zan bar doktor ya zo ya raddi tijjani as-samawi alƙalamin shi bai kafe ba ya ce wa hatta la ya tawahhamu ahadun bari in tsaya dan yi tsokaci a nan dan kar wani ya kiɗi me ya ce anna tabi'ina humul ladina ghayyaru wai tabi'ai ne suka yi wancan danyen aiki na canzawan ma ghayyaru abin da aka ce an caccanza din ba da tilkal fitin wal hurub kuma abin ya faru bayan wancan fitina da yaƙe-yaƙe da aka yi ne aka waye gari suka caccanza komi shine anas yake inkarin wancan canza da suka yi kar wanda ya tunanin wannan inji ɗan shi'a domin idan ya gaya maka wancan magana ya maka shuru bai maka wannan gandagarkin ba tunaninka da hankalinka zai marma zai hararo maka wannan ko sai ta da ke ce a'a ba haka ba ne to tambaya nan kai ɗan shi'a to menene a waddu an udhakkiru dan shi ya ce yana son ya faɗakar bi anna awwala man ghayyara sunnatar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon wanda ya fara canza sunnan annabi fi sala cikin al'amarin sallah huwa khalifatul muslimina shine khalifan musulmi Usman ibn Affan kaga ta kadari bai da khalifan annabi bane kuna fahimtar wannan da kyau ko wa kadhalika ummul mu'minina Aisha yace haka uwar mu'mine Aisha faqad akhraja shaykhani al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima ai Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi cikin ingantattun littattafan su anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla bi mina raka'ataini annabi da yazo mina sallah raka'a biyu yayi wa abubakarin ba'adahu a bayan annabi abubakar ma raka a biyayi wa umar ba da abi bakarin umar ma da ya biyo bayan abubakar da ya zo raka a biyu ya rika yi wa usman sadaran min khilafatihi shi usman a farkon khalifancin shi shi ma biyu biyu ya rika yi thumma inna usmana salla ba'adu arba'an to bayan nan kawai sai usman ya koma yana cika sallah yana yin raka'a hudu kun gano wannan to sai ya ce wannan canzawa ne to za mu zo mu ci kama akhraja muslimun fi sahihihi qala zuhuri dan shi ya ce kaman yanda muslim ya fitar a cikin littafin shi as-sahih sannan zuhuri ya ce qultu li urwa na ce ma urwatu ma balu aisha ta timmu salata fi safar wai me ya samu aisha ne duk in za ta tafiya sallolinta cikawa take yi ƙala sai ce inna ha ta'awwalat kama ta'awwala Uthman ya ce ai tawili ta yi kamar yadda Usman ya tawili kenan ya tabbata tana cikawa kenan ko shi ma Usman ya cika to sai ɗan shi ya ce to kun gani ai wannan canza addini ne da lalata al'amarin sallah wanda shi annabi ba haka yi ba kun ji maganar da ya faɗi ko warraddu alaihi to ku kasa kunni da kyau ku saurari raddi da martanin da za a maida mashi anna hadaini al-atharaini alladaini zakarahuma thabitani an anasin mala yace waɗannan athare guda biyu da wannan dan shan ya kawo to sun tabbata anas ya faɗa wa qad akhrajahuma al-bukhari fi sahihihi kuma duka asaran guda biyu Bukhari ya fitar da su a cikin littafin shi a sahih a kitabul manaqibus mawaqitus sala nan kurkusa ne ma a littafin da ke bayani akan lokutan sallah babu tadiyi'is salati an waqtiha babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da yake tozarta sallah bayyinta kan lokacinta ka karanta fatawul bari mujalladi na biyu shafi na sha uku ya ce aha walaisa fihi ma ayyu mata'anin ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama doktorin ruhail ya ce a'a in ka dubi wannan hadisin da kyau ba inda akwai wata masuka dangane da sahabban annabi cikin waɗannan asaran kama za'amar rafidi kama yadda wannan ɗan shi a yariya wa zalika anna anasan yadda abin ya faru bari ku ji irin ƙaryen da suke magana za ta yi nan sai su yi nan da ita shi to me faru anas dan malik ne inna ma qala zalika inkaran alal hajjaj ibn yusuf saqafi anas ya faɗi wannan maganar ne yana mai inkari ga hajjaju dan yusuf saqafi alladhi kana waliyan alal iraq saboda shi hakimi ne na iraki libani umayya kuma yana biyayya ne da yin hakinci ga khalifancin banu umayya a wancan lokacin wa kana yu'akhiru salata ila akhiri waqtiha yana jinkirta sallah sai lokacin ta yi dab da fita sannan yake fitowa a yi sallah mun gano wannan da kyau ko kama kana ala zalika ba'du umara ibani umayya kaman yanda aka bada labarin cewa wasu daga cikin khalifofin banu umayya su ma sukan yi haka ka karanta albidaya wani haya na ibn kathir a mujalladi na tara shafi na casa'in da hudu malamin ya ba da labarin wannan maganan da haka fa an kara zalika anasun radiyallahu anhu to da anas ya ga suna wancan aiki mara kyau to sai inkari yi musu ya fada kan haka inda ma kana muqiman bil iraq a lokacin yana iraki alamarawa thabitun albannani a bisa abin da thabit albannani ya ruwaito ya ce kunna ma anas bin malikin ya ce mun kasance ɗalibai muna tare da anas ɗan malik fa'akharar hajjaji salata sai hajjaji bin yusuf sakafi rannan sai jinkirta sallah faƙama anas yuridu an yukallimahu sai anas ya miƙe yana son ya mai magana akan wannan abin da ya ba daidai ba ne fanahahu ikhwanuhu sai ‘yan uwan anas suka hana shi shafaqatan alaihi minhu saboda suna tausayin anas hajjajin nan bai da mutunci in kai mai magana irin wannan ko abin da zai biyo maka baya mai yawa ne to saboda tausayin anas kada ya fada hadarin hajjaj sai suka hana shi kuna fahimtar wannan da kyau ko fakharaja Anas sai ya fita daga masallacin farake ba dabbatahu ya hau dabban shi faƙala fi masirihi zalika to sanda zai wannan tafiyan ne ya bar iraki saboda wannan abin da ya ga hajjaji ya yi ya ce wallahi ma a arifa she'an mimma kunna alaihi ya ce duk abin da muka kasance muna a kan shi ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin annabi duk kun canza shi har sallan ma kun canza sahabbai ne suka canza ko ko su hajjaji suka canza ma ta kadari ya ce wai sahabbai sahabin da ya rage kwaya ɗaya a garin da ya ga abin shiru ya ko musu yayi amma su aka kalama kuma ɗan shi'a mafi sharrin halittan Allah a bayan ƙasa ke ila akhiri kalamihi zuwa ƙarshen maganan da shi Anas ya ambata wannan bayani ma ce zakarahu ibn hajarin fi fatihul bari ibn hajar ne ya kawo cikin fatihul bari a juz'i na biyu shafi na sha uku ثم إن أنس بعد ذلك ذهب إلى دمشق to bayan da ya bar Iraq Anas ya wuce Dimashq wata kallama bil athar thani to a Dimashq ne ya faɗi wancan asari na biyu yanzu cikin wannan asari na farko ɗan shi ana da dalilin sukan sahabai sun canza addini haka suke yi sai su ɗauko wani ɓangaren magana sai su faɗi wawa da bai san ilimi ba ko bai san gaskiyan tarihi ba in ya ji sai ya ɗauka menene gaskiya ne duk wani ƙarya da wani ya yi da wani tarihi da ya bada na ƙarya za mu zo za mu faɗi gaskiya yadda al'amari yake to a lokacin kuma sai ka ce diya mutum zai karya a'a mutumin da ya nemi wani abu ya rasa Allah kaɗai san abin da zai iya yi shi yasa annabi ya ce kai hankali ga mutumin da ya sa kwaɗayi a cikin harkan addini yana rusa addini ya ma addini illa sama da illan da mayunwacin zaki ke magarken awaki kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga son zuciya to wannan asari na biyu ya faɗe shi a Dimashq ne alladhi rawahu anhu zuhuri wanda zuhuri ya ruwaito daga Anas ba'da qudumihi ila Dimashq bayan da ya iso Dimashq qala ibn hajarin ibn hajar yace kana qudumu Anasin Dimashq fi imaratil hajjaj sanda anas ya iso dimashq a lokacin jagorancin hajjaj ne alal iraq lokacin hajjaj yana kantoma ko yana hakimin iraki faƙaddima ha shakiye min alhajjaj lil khalifa kuma shi ya iso dimashq ne saboda dimashq ne kamar abujan lokacin ya kawo ƙaran abin da hajjaji yake yi dangane da sallah wa huwa izzaka domin a wancan lokaci alwalidu bin abdulmalik shine khalifa a halifan musulmi kuma yana dimashq to shine sai anas ya zo ya kawo ƙaran hakimin shi ga abin da yake can yake yana wasa da sallah to shine sai su zuhuri suka shiga wajen shi sai suka ji wannan maganar duk dai magana ɗaya ce sabai ne suka bata sallah ko sabai ne suka jinkirta sallah laifin sabai ne ko laifin su hajjaji ne to ji kalan da kuma aka ce sahabbai ne kuma wanda bai yi karatu ba ya ji abin da wannan dan shi'an ya faɗi da larabci ɗauka zai ga ilimi ya ji ai kai ka ji ilimi ka ji karatu wai ashe tijani as-samawi yana da ilimi kaga jahili kenan ja ya faɗo ja ya ɗauka kan tafato bari a juz'i na biyu shafi na sha uku fatabayyana anna qawla anas radiyallahu anhu wa wasfun li hali zalika zaman malice wannan maganan da anas ya faɗa ko yana siffanta zamanin da ya samu kanshi a ciki allati adarakahu fi akhir hayatihi abin da ya gani fi akhir hayati a ƙarshen rayuwar shi ne wa ma ra'a fihi min taghyir da irin abubuwan da ya gani na mutanen lokacin duk sun caccanza abubuwa wa ta'khir salawati an waqtiha da kuma jinkirta sallah ba a san a yi ta akan lokacinta min qibali ba'd umara wanda wasu sarakuna suke aikatawa fi ahad daulatul amawiyya a zamanin daular banu umayya wa anas radiyallahu anhu kana min almu'ammarina bi barakati du'a'i rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama anas na daga cikin wanda rayuwarsa ta yi tsawo sakamakon addu'an da annabi ya mashi haisu da alahu bi tsorul umar cikin addu'an da annabi ya ma anas ya yi mai addu'a Allah ya tsawaita rayuwan shi, fa'an anasin ƙala, anas ya ce, ƙalar un musulaimin, mahaifiyata un musulaimin ta ce, huwai dimuka Allah alata da olahu haba rasula ga ɗan mai maka hidiman nan tasgiri ne ɗan wannan mai maka hidima a mai addu'a mana ya rasulallah faƙala sai annabi ce Allahumma aksir malahu Allah ka yawaita dukiyan shi wa waladahu Allah ka yawaita ‘ya'yan shi wa tsil hayatahu Allah ka tsawaita rayuwan shi wa lahu Allah ka gafarta mashi fada ali bi talatin addu'a uku annabi mun in Allah ya baka dukiya ba ‘ya'ya matsala in ya baka ‘ya'ya ba dukiya matsala sai haɗa mai cikin addu'a ɗaya Allah ba shi ‘ya'ya da dukiya kaga zai samu na cefa ne bai da matsala kenan to shine sai ya ce fadafantum mi'atan wa thalathatan ya ce zuwa yanzu da nake baku labarin nan ‘ya'yana ɗari da uku suka mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau suna ƙasa kawai kenan sauran da suke raye ana da buƙatar sai an kafa kwamitin ƙidayen jama'a sannan a iya ƙididdiga su ɗari da uku an binne suna ƙasa bi barakati du'a'i rasulullah mutum ya ce wa shi baya san yaya ba ka san alheri kenan mun gano wannan in kuma za ka haifa da yawa to lalle ka tanaji abin tarbiyya ka tanaji da ka iya ɗaukan ɗawainiyansu kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo mai magana wani lokaci kan wannan to shine sai yake cewa wa inna thamarati yace 'ya'yan itace na kuwa la tu'timu fi sana marratayn so biyu yake misali ana zai shuka masara ko in ya kare sai kuma gezan ya ƙara zama sabo ta ƙara yin wani kenan anas a shekara in gonar shi ta yi buhu ɗari ko to dobal take sai ta yi yabanya kuma ta ƙara yi saboda addu'a annabi in dabino ne in ta yi yanzu ko aka kakkaɓe ku kuma sai ta yi wani horon ta ƙara yi na kowa ba ta haka sai nashi Allah ya mai gyaɗan dogo kenan sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya ina fatan mun gano wannan da kyau sannan sai ya ce wa ƙalat hayati ya ce rayuwa na ta yi tsawo hatta ta hayaitu minan nas hannu koma kunyan mutane ma nake ji ya yi tsufa ya yi girma kuma duk da tsufan ko bai fara kwakwabe ne yadda mutane suka fara kwakwabe ba kamar sabon manzan Allah ne Salman al-Khair aka ce Salman sanda fa yazo ya musulunta ya bi shekara ɗari ba yazo ya musulunta kuma ya shekara ɗari biyu da hamsin bai mutu ba ina fatan mun gano wannan da kyau wasu malamai cewa ma suke Salman al-Khair san da ya musulunta ya kai shekara 180 a duniya san da ya musulunta ba amma san da yake dan shekara aka ce kusan 160 da wani abu ko 200 ma ne ya auri wata budurwa sau da yana nan gadagau in ga ka rakwaɓe da wuri ɗin nan wani lokaci na farko dai kana shan wahala ko zillimi ya ishe ka ko kuma bid'a ta kwantar da kai da akwai wannan Allah shi kyauta sai ce wa arju almaghfira ya ce abin da ya rage nake fata na uku wannan gafaran da annabi ya roƙa min to anas ya dade a duniya har ya riski mutanen da suka canza sallan ya za ke ta wannan maganganu dan ana cewa anas kusan shine sahabi na ƙarshe ma da ya mutu daga shi babu don Allah wannan ɗan shi an ba san zuciya bai san wannan karatun ba in bai sani ba wani karamba ne kai shi magana ko ko saboda mugun kulli ya kosa ya bata aminan annabi Allah shi kyauta wannan hadisi na Anas Malik ce akhrajahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad Bukhari fitar da shi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad babun man da'a bi tul al-umur a babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya roka Allah ya tsawaita rayuwar shi ko rayuwar wani mun gano wannan kyau ko al'adabul mufrad ma'a sharhi fadlullahi samad yana al'adabul mufrad na da sharhi mai suna fadlullahi samad a juz'i na biyu shafi na 106 wa qada sahah al hadith al albani mala albani ya inganta wannan hadisi fi silsilatul ahadith sahiha a cikin littafin shi mai suna silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na biyar shafi na 284 a lamba disi na 2241 warawar haditha min ɗariƙin ukura al-bukhari fi sahihi bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin asaye ɗin shi kitabu da'awat babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam li khadimihi bi tulul umur ƙarshen babin da ke bayani annabi ya yi ma mai mai hidima addu'a cewa rayuwar shi ta tsawo kan tafatul bari mujalladi na sha ɗaya a lamba hadisi na ɗari a shafi na ɗari da arba'in da hudu warwahu muslim fi kitab fada'il sahaba babun min fadli anasin ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari tara da ishirin da takwas wale safiyar wata shekhani a ɗil hayatuhu ina fatan mun gano wannan da kyau za mu karanta wannan karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم